الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الوادي في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليب علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى يوضع متاشي تقسيم الفعل المضارع نصب الفعل المضارع yin fataha yin nasaba mafi'ili mudari'i salamsila misalai uridu an uhsina sibaha ina son in kyautata swimming an uhsina shine ake so mu gane don abin da ya kamata ya zama uhsinu amma saboda zuwan an na biyu arju an ya tadilal jagu ina son yanayin ya yi daidai wani lokaci idan ana ana iska ga guguwa ga iska da ƙasa ga menene sai ga yanayin is not abin da normal to ina fata yanayi ya yi daidai kamar ana son ko a shanye wani abu shi ma abin da ake so mu fahimta an ya tadila asalinsa ya atadilu ne na uku ya surru ne an ta zurana yana faranta mun rai ka kawo mana ziyara ya surru ne yana faranta mun rai an ta zurana ka kawo mana ziyara to shi asalin ta zuru ne saboda zuwan an sai ya zama ta zurana sai na hudu lan akziba ba zan taɓa yin ƙarya ba asalinsa akzibu ne amma lan akziba lan ɗin nan shine ya sa fataha maharafin gaba sai misali na gaba lan ya fuzal kaslanu mai kasala ba zai taɓa samun rabo ba har abada lan ya fuza asalinsa ya fuzu ne sai na shida na ƙarshe lan adribal kitta ba zan taɓa dukan kule ba don kule ba dukanta to asalinsa dai adiribu ne sai ce lan adiriba kun ga waɗannan misalai guda shida to ga na bakwai na bakwai idan tukimu indana wannan fa jawabi ne akwai farkon magana idan yayin nan tukimu indana za ka zauna ko tukima indana saboda yana da ɗan kaman bakuwar kalma ce a larabcin ma wanda suka iya larabcin ma ba su cika kiyaye ka'idan ba amma a ka'ida idan tukima indana za ka ce maimakon tukimu amma ba kowa ne ke kulawa ba gaskiya idan tukima indana ashe yayin nan za ka zauna a wajenmu shi ne a bracket ya ce tujibu bi zalika za ka amsa da wannan magana neman kala wanda ya ce sa'azurin madinatakum zan ziyarci birninku sai ka ce a to ai za ka zauna a wajenmu ina fatan gane na takwas idan tarbaha tijaratuka kasuwancinka za ta yi riba kenan tujibu bizalika zaka amsa da haka ne man qala saqunu amina wanda ya ce zan kasance amintacce a harkokin kasuwanci sai ka ce to kasuwancinka ko za ta yi riba saboda haka ainihin jawabin akwai maganan da yake gabata idan wata magana bata gabata ba to ba zai yiwu kawai a ɗauko farko da izan ba sai dai iza akwai bambanci tsakanin izan da iza yasa wajen rubuta iza akan sa alhamza da zal da alif a gaba shine iza amma idan sai a sa alhamza da zal da kuma nun nunu nuna ras ina fata an gani na tara idan yafsudal hawa yayin nan iska za ta lalace tujibu bi zalika za ka amsa da haka ne man kala wanda ya ce sa'ugulikun nawafiza don kulle winduna gaba daya shi yasa su a ka'idar lafiya duk tsananin sanyin da yake ba a rufe winduna saboda cututtukan da yake daukawa don in kun lura shi wannan littafi kowane bangare yakan ambata har da abin da ya shafi lafiya saboda in aka rufe winduna abu na ta ina iska zai shiga sai dai da yake kawai bala'in sanyin da ake yi zai kuma lokacin sanyi yana kashe abin nan kwayoyin cututtuka amma ba don haka ba yadda muke rufe winduna kirif mu rufe kofa kirif kuma a tashi lafiya ka'ida zai yi wahala shi yasa za ka samu su kasashen da suka ci gaba su duk tsananin sanyi ba sa yadda da haka dole sai sun bude windo saboda wannan kaman ka'ida ce iska iskan Allah kace ba za ka shaka ba ai ba zai yi ba na goma ji itu kai a ta'allama na zo ne domin na koya abin da ya kawo kanan kenan saboda ka koya karaccu kai a ta nazaha na fita ne don in sha iska gari ya yi zafi kenan ko cikin gida ya yi zafi yawwa mata ɗaya ta ɗumaka ka gagara zama a cikin gida sai wani ya zai tare ka ya yi lekaci a yi karatu kai a ta nazaha na fita ne don huta wani lokaci mata ɗaya bala'i ne sai hankali amma ban da matan dattawa na sha biyu a ta'allamu ina koya ne kai akhdumal watana domin yin hidima ma ƙasa wannan ƙasan da babu ciwaciwa ba ƙasan da babu ciwaciwa inda akwai mutanen har yanzu a duniya akwai mutanen da suke koyon ilimi don su yi hidima ma ƙasansu su fitar da ƙasansu kunya a duniya amma ban da najeriya gaskiya ban da najeriya to kun ga wannan kalma kai din nan kun ga da hausa dai in ka ce mutum kai zai juyo to da larabci kuma domin kai din na yana daukan ma'anan domin wannan kenan albahas ga ƙarin bayani albahas shine bincike da turanci research yashtamilu kullu misali min al-amthilati as-sabiqa kowane misali daga misalan da suka shuɗe ya kunshi ala fi'il mudari a bisa fi'ili mudari'i qablahu kafin fi'ili mudari'i din ahadul ahrufil arba'a ɗaya daga cikin harufan nan guda hudu an lan idan kai to ko mu da da muke yara kanana yadda muke haddacewa kiran an lan idan kai zama za ka yi kai tai har wani ya ce maka ko wannan tabebbe ne ko ba taguwa ba ne saboda yanka haddace shi a haka ka huta tun suna yan kaɗan kafin su taru su yi yawa tun da nan gaba za mu je mu samu masu goma sha to kaga karatu ya yi fara yawa kenan wai za ta ammalta akira kulli mudari idan ka lura da ƙarshen kowane mudari'i masbukin bi wahidin min hadhihi al-ahruf al-arba'a wanda aka rigaye shi da ɗaya daga cikin harufan nan guda hudu fi hadhihi al-amthilati wa waɗannan misalai wa fi gairiha da sauransu wajadtahu mansuba za ka same shi yana da fataha walakin na ka yi za hazabta hazal harfa sai dai idan ka share wannan harafi wajattal fi'ila marfu'a fi'ilin zai koma marfu'i ne normal kamar yadda yake dama a can baya ce mana fi'ilin mudari'un marfu'un bil dammati zahira to yanzu me yasa ya zama fi'ili mudari'i mansubi shine bil harfi wani harafi ya shiga ومن ذلك daga wannan guri ne yufhamu ake fahimta anna hadhihi al-ahrufa cewa waɗannan harufa tunsabul fi'il al-mudari ko tunsibul fi'il al-mudari suna yin fataha suna yin nasaba wa fi'ili mudari allazi yati ba'daha wanda yake zuwa baya asali da larabcin nasaba ake fada mun kuma da Hausa sai ka ce fataha eh ina fata an gani yana masa nasaba wasalin kwance a sama shi ne ainihin fataha ɗin shi wannan layin da za ka ja shi ne fataha ina fata an gani القاعدة الثالثة عشر ينصب الفعل المضارع أنا ينصب مفعل مضارع متى سبقه أهل النواصب الأربعة ألوكة دا متى دلوكة دا سبقه يرغايش أهل النواصب ɗaya daga cikin masu sanya nasaba al'arba guda hudun nan ɗaya daga cikin haruffa masu sanya nasaba guda hudun nan wahiya an lan idan kai تمرين أول اقرأ الجمل الآتية ككرن تامل جملة لما سدوا وعين الأفعال المضارئة المنصوبة وتقيب أينا في إلي مضارئي ما سنسب فيها أتكي واذكر السبب كأنبت سببي في نسب كل فعل ولسببين يكاو نسب مقوغ فعل نفرق لن يبيع أبي حصانا babana ba zai taba sayar da dokinsa ba ainihin fi'il ya bi'a wa ma za na sabahu lan na biyu hazastu shajarata na girgiza bishiya kai yaskuta samaruha domin yayin itacenta su zuba kamar wace bishiya kenan bishiyar mangoro ko? ita ce ake girgi yawwa kamar mangoro ake girgizawa ko kuma kanya ko dinya hakan na amma dinya tana girgizuwa kuwa inda ba an haure shi ba saboda yanayin bishiyoyin yanzu za ka samu wani anan cikin gari bai sani ba ya fala maka bambanci tsakanin bishiyan dinya da kanya bai sani ba sai gadara to wannan yan wani bangare ne na ilimi na'am hazaftu a shajarata na girgiza ya za ka ji a wajen tarihi za ka ji ana cewa jarumi wane ya fito fa hazzaza sai fahu ya girgiza takwabinsa ai haka suke yi ya girgiza kan sakalinsa alarar ma ka san kan sakali ko? ba ka san kan sakali ba? lallai to ciyaman liman mai ɗani ya ce bai san kan sakali ba zaharaddin fa eh jaka ce haka ake saka kaya a ciki mai gida ka hoto ka gani kan sakali ba kan sakali shine takwabi zareren takwabi mai yawa ba karanta hausa ba ne ya sa zazan wannan mutum yana koyarwa a islamiyya sai wani yaro ya ce maka menene kan sakali sai ka ce jakan makaranta wata jaka ce kamar jakan makaranta haka to kaga shi haka zai rike sai daga baya kuma ya gane na'am na uku okay kai yaskuta na uku la yajuzu lil insani bai halatta ga mutum an yajlisa ya zauna fi majaral hawa a inda iska take gudana shi yasa ba a zama a window ko a kofa inda iska tana yawan shiga tana fita duk zai maka illa aina alfi'l yajlisa wa madha nasaba an watahatu nawafidh alhujra na bude windunan dakin kai ya tajaddada hawa'uha domin iskan ya sabunta idan daki yana rufe kirif sai aka ce ga bako zai zo ai kafin bako ya zo mai ake yi akan je a buɗe a bubbuɗe domin iska shine ya tajaddada hawa'uha alhujra ain alfil ya tajaddada wa ma za nasabahu eh kai wal aslu ya tajaddadu na biyar kun mu'addiba eh mu'addiba kai takuna mahbuba ka kasance mai ladabi domin kasance mai ladabi domin a kaunace ka shine kai ta kuna na shida yashtagilul insanu bin nahari wa yanamu bin laili dan adam yana shagala wajen neman abinci da rana amma da daddare bacci yake yi yashtagilul insanu bin nahari wa yanamu bin laili nan ai bai kawo man abin nan ba yashtagilul insanu bin nahari kai yanama bil layli kai ya nama billaili ya sa ake ce a ƙuruciyanka ka yi wahala domin idan ka tsufa ka huta gare da gaske baka nemi na kanka ka yi gidanka ba ka ɗan nemi ka ɗan kafa wani abu wata rana ya gudu za ka yi kabar gari tana ji kana gani da matanka da yayanka ko kai ta yawo kana maula kana roƙe-roƙe na bakwai yuhibbu yajibu alaika an tunazzifa asnanaka kulla yaumin wajibi ne gare ka ka tsaftace haƙwaranka kowace rana alal akal kowace rana ana son mutum ya brush sau daya in ma ba brush ba to ya samu asuwa ke ya goga sau daya an tunazzifa na bakwai ko na takwas idan ya siha badanuka ya kamata lalle jikinka zai yi lafiya idan wato yayin nan ya siha badanuka jikinka zai yi lafiya tujibu bi zalika zaka fada ne zaka fadi haka ne man kala ga wanda yace sa'ata dut tafkira ila nau yace zan saba da sammako domin nayi bacci kaza manyan mutane su da daddare ba sa bacci da wuri eh to amma talakan bai bacci da wuri ba to me me amfanin sa ai bin zai taru ya maka yawa kalfe tara ka je ka kwanta kai baccinka to amma za ka yi har karfe sha biyu sake-saken mai kake baka da sisi saboda haka in mutum yana kwanciya da wuri to zai samu lafiya saboda dare lokacin bacci ne da rana kuma ka tashi tun safe kana ɗawainiya har magariba domin da daddare ka huta to kaga shi kuma mai aiki mai sana'a wanda yake misali ko gadi ko wani aikin da zai da daddare to shi kuma da yaushe zai bacci ka gani shi kuma da rana zai bacci domin baccin nan sai ka yi inda kana son ka samu lafiya ka zo ka yi gadi ko na masallaci ne ka ga bai kamata a ce tun daga bayan isha'i har zuwa asuba ka yi bacci ba ina mai gadin masallaci ba a bacci da daddare ba za ka yi bacci ba balle mai gadin banki ko mai lele to kaga shi aka yi sallan asuba yawwa to shikenan sai ya je kwanta ya baccin sa har zuwa azhar ma to zai samu lafiya na tara idan yad'ufa basaruhu yace yayin nan kuwa ganin sa zai rauni tujibu bizalika zaka amsa da haka neman kala wanda yace ya qara'u sa'idun fi daw'i dhayib sa'idi yana karatu a hasken da baya da karfi duk haske idan dai bayi da karfi kace za ka yi karatu to zai kashe maka ido sannan kuma in yayi yawa nan ma yana kashe ido kwarai da gaske to mahallu shahid idan ya da ufa yat'abul insanu fi sigarihi dan adam yana wahala ne a yarantansa kai yastari hafi kibarihi domin ya huta domin ya huta idan ya girma kaga mahallu shahid kayyat sariha sai tamrin sani tamrini na biyu atmim aljumal alatiya ka cika jumloli masu zuwa bi wadi fi'ilin mudari ka ajiye fi'ili mudari mula'imin wanda ya dace wa shkul akhira eh kai wasali ma karshen sa na daya yasurruni an yana faranta min rai in yi mai to ana akara an akara alkitaba ko ya surruni an akula lahama eh yana faranta min rai ci nama mutum ya ci nama na'am sai na biyu ya kulul insanu kai dan adam yana cin abinci saboda ya kai ya isha saboda ya rayu alhasudu lan lan yufliha lan yufliha qaumun wallau amrahum lan yafuza mai hasada hala bala ba zai rabo ba sai dai mutu da bakin ciki alal musafiri an abisa matafiya an yauda ya dawo an yasta idda ya shirya ehe to a ce ya guzuri mana an ya tazawwada ishtaraitu manzilan na sayi gida ne kai eh ya alaramma ne kawai mai motsi eh ishtaraitu manzilan na sayi gida kai askuna domin in zauna a ciki in kuma ka sayi gida don ka ba da haya ne sai ka fala amma dai abinda ake magana fi'ilin mudari inda zai biyo bayan waɗannan harufa ya kasance yana da nasba in utta ila zambi in ka koma ka sake aikata laifi falan tufliha to nan ne abinda zaka yi ba za ka yi rabo ba ya haruƙul fallahul arda manomi yana ƙona gonansa ne kai Wahan kai ya zara'a, za ka yi kai ya zara'a domin ya yi noma ya samu amfani mai kyau. Kaga wannan yana gwada mana cewa yayin da ake tarawa a gona a kona, shi karan kansa in aka kona taki ne. Na takwas, yargabu tajiru fi an ɗan kasuwa yana so ya an yarbaha duk ɗan kasuwa yana son ya ci riba ba wanda yake so ya faɗi kowawa ne kuwa ba ya so ya faɗi sai dai kawai samarinmu na yanzu kawai masu abin nan kai yana tattalin abu amma wai kai kana so sai ka burge ko burgewar nan sai ka gama burgewa sai ka samu wanda ya bubburge ka gaba shi kuma ya fi ka ka bari sai ka tara in yaso kuma sai ka zo ka hau kai na gaba yulimul aina yana sanya raɗaɗi a ido an an takara fi dau'i tsaye na goma a tilmizul kaslan ɗalibi ko ɗan makaranta malalace to lan lanyan jiha ai ba zai ci ba ba zai fasin ba kun ga jimlolin da yake kawo mana lafiyayyu ne akwai nasihu a ƙarƙashinsu na sha ɗaya ya tajiru ɗan kasuwa yana yin gaskiya ne kai ya fuza domin saboda ya yi riba da customers da yawa yasa duk wanda yake gaskiya to zaka samu customers ɗinsa sun yawa na'am na sha biyu tun sha'ul fanadiku ana kirkiro hotel hotel ne kai kai tuskana domin a zauna su a wajensu mu yanzu kaga nan aka ce hotel wanda ce hotel kuma yanzu alhaji wane ya rasa abin da zai yi sai hotel to hotel ɗin iri-iri ne malam su a can ƙasashe musamman kamar ƙasar misira sukan keɓance waje su yi kamar yadda ka san hotel amma ƙarshe sayarwa suke kowa da apartment ɗinsa amma suna zaune waje guda saboda haka ba kowa ne idan ya zo za a samu inda za a saukar da shi ba kai ma za ka yi yin bako sai ka je hotel akwai hotel ɗin da sukan sa doka na karuwanci sukan sa doka na giya dama waɗanda abubuwa guda biyu su ne gani saboda haka yin hotel ba haramun ba ne matukan an kiyaye shi ne alfanadika menene mufrat ɗinsa funduk wannan kenan tubunan sojono ana gina kurkuku ne kai saboda tus jana domin a sanya masu laifi. Na sha hudu la ya stati a'ama, makaho ba zai iya an an ya kara ko an yi busira ya gani ba. Tamrin Salis ajib anil jumalil atiya ka amsa jumloli masu zuwa bi jumalin da jumloli tabtadi kullu wahidin wahidatin minha kowane guda ɗaya zai fara bi fi'ilin mudari'in masbukun bi izan za a fara da izan ka kawo jumla na izan yanzu ga amsa nan ya baka eh ko kuma ga ga menene ga jawabi nan ko sa'uhudi ilayka kitaban zan baka littafi idan a ƙara'ahu in ka bani littafi ni kuma yayin nan zan karanta shi sa'azara unaklan kasira zan shuka dabinai masu yawa idan taksura nakhluka dabinanka za su yi yawa sa'amtani wa anil miza zan bar wasan banza idan tastariha za ka huta ya akulu aliyun kasiran aliyu yana ci da yawa walaran ma yana cin abinci da yawa idan yufsida batsanuhu cikinsa zai lalace kuma ku lura duk wanda yake yawancin abinci da yawa cikinsa ya fi lalacewa sai dai in gifted ne ya Allah ya yi cikinsa ba rudadde ba ne ana samu wani duk kwama cala zai hada amma irinsu ba su da yawa cikin mutane ana samu jefi-jefi abinda kake ganin zai bata abu ba zai bata ba ai kaman menene ana samu ɗaiɗai ku na mutane wanda guba zai sha ba zai mutu ba kamar yadda wannan wutar lantarki mai mai black and red din nan akwai wanda zai hada ba zai shokin dinsa ba to amma kaga cikin mutane su nawa ne ba su da yawa to ana samun haka domin Allah ya gwada ayarsa na'am satal abu firqatu na gada club din mu za su yi wasa gobe club ne ko menene ake fara na kwallo eh club ne ko to shine firqa haka suke fada eh idan satan jaha na shida la yanamu hadha tiflu illa qalila wannan yaro fa baya bacci sai dan kalan idan ya kuna da'ifa zai zama mai rauni ne don za ka samu wani yaro kullum kuka to kullum kuka inda ba ya bacci sosai akwai problem ya kamata a ji a bincika na bakwai la yadda khiru hada rajulu min malihi shay'a wannan baya ajiye komai a cikin dukiyansa ba eh idan ya kuna fakira zai kasance baya da shi amma mu kaga musulunci a matsayi matsayi ne akwai mutumin da komai zai dauka ya bayar ya ce na dogara ga Allah kuma ba za ka taba ganin ya ji kunya ba wani kuwa sai ya dan rage na takwas satumtiru sama'u ba da qalilin eh sama za ta yi ruwa bayan in an jima aha idan yazra'a alfallahun na tara ta bayyana li anna hadha tajira kazub ya bayyana gare ni wannan attajiri makaryaci ne idan yaksira to zai hasara saboda kowa ya zo zai ce wannan ka ya hankali da shi fa dan cuwa-cuwa ne to zai samu matsala a rayuwa don kafin ya ankara an gama lalata al'amarinsa na goma alimtu anna sadiqana maridun lalle yanzu na samu labari abokinmu bai da lafiya sai ka ce idan sa'azura zan ziyarce shi tamrin rabi da a fil makanil khali ka ajiye a wofantaccen waje a hadalar harfai ne ɗaya daga cikin harfan nan guda biyu an ko kai sannan washkula akiral mudari kai wasali ma ƙarshen mudari ibadahuma uhibbu usafira an usafira ji'itu nazo usallima alayka kai usallima alayka yasurruni an jaha an an jaha asratu nayi maza maza udrikal kitara domin riski jirgin kasa kai yu'limuni yana sanya min radadi to azibal haywana ka azabtar da dabba an ata'a yayi biyayya yuhibbahu abuhu kai yuhibbahu abuhu dun babansa ya so shi shi yasa yayi biyayya tamrin kamil qad qillan ka shigar da lan ala kulli mudari'in fil jumal al atiya a bisa ko akan mudari'i kowane mudari'i a jumloli masu zuwa washkula akhira kai wasali maharafin karshe ya'udul ga'ibu wanda ya baya nan ya dawo lai ya'udal ga'ibu muhammadun ya ta'akkaru fi saba muhammad yana jinkiri da safe ba ya fitowa da wuri lai ya ta'akkara fi sabahi usafir wahdi ina tafiya ni kadai lan usafira wahdi almuznibu ya'udu ila zambi mai laifi yana komawa ga laifinsa almuznibu lai ya'uda ila zambi akuka ya ta'arradu lil bardi dan uwanka yana bijiro da kansa wajen sanyi ubti'u fil mashi ina jinkiri wajen tafiya ba zan yi jinkiri wajen tafiya ba iti bi samani jumalin ka zo da jumloli takwas bi kullum min ha kowanne daga ciki a samu mudari'i masbukun bi harfin nasibin wanda aka rigaye shi da harafi mai sanya nasaba wasau fi jami'al harfin nasiba ka cika dukkan harfa masu sanya nasaba guda nawa ne guda hudu wannan sai ya rubuta tamrin fil insha ga insha'i ajib anil as'ilatil atiya ka amsa tambayoyi masu zuwa bi jumalin da wasu jumloli ya tamilu kullum minha kowace jumla za ta kunshi ala fi'ilin mudari'in mansubin bisa fi'ilin mudari'i mai nasaba na daya mallazi takshaku idza laifta bin nar wai me kake tsoron kai wasa da wuta aksha an ahtariqa misali hal hal tukalifu awamira muallimik shin kana saba ma umarnin malaminka lan ukhalifa maza tuhibbu aklahu min alfaqiha me kake so ka ce a cikin yayin itace uhibbu an akula alburtuqala eh aw tufaha rabi'an lima dakalta almadrasa me yasa ka shiga makaranta dakaltu almadrasata likai ata'allama na biyar ma ta kulu liman kala me za ka ce ga mutumin da ya ce sa'aktarul afirka zan zaɓi abokai masu inganci izan tafuza za ka yi rabo a rayuwa au izan taf'ada na shida lima turashu shawari bilma me yasa ake yayyafa ruwa akan hanyoyi kusan idan ana aikin hanya kafin a sa kwalta domin a wancan lokaci babu kwanta sai dai a buɗe hanya to ana yayyafa ruwa to me yasa ake yayyafa ruwa a bisa hanyoyi kafin a sa kwalta eh sai ka ce likai ya jike kada kura ya tashi eh amsan da zaka bayar da Hausa shine zaka juya shi da Larabci likai ya jike saboda ya jike ko likai don kada kura ya tashi تمرين في الإعراب نتقى نموذج أريد أن يحضر الخادم إن أسمي هدما يزو وتمائكتي أريد فعل مضارع أن حرف نصب يحضر فعل مضارع منصوب الخادم فاعل مرفوع نبي لن يعذب محمد الحيوان لن حرف نصب يؤذب فعل مضارع منصوب محمد فاعل مرفوع الحيوان مفعول به منصوب to kunga mun fara shiga lirabi da yawa a'ribil jumlataini al'atiyataini kai lirabin jumloli guda biyu masu zuwa jalasal waladu kai yassariha yaro ya zauna don ya huta jalasa fi'il madin mabniyun alal fati alwaladu فائل مرفوع كي حرف نصب يتريها فعل مضارع منصوب بكي إذا يذهب التعب yayin nan gajiya kuwa za ta tafi idan yaro ya zauna domin ya huta gajiya kuwa za ta tafi to mun samu misalai guda biyu idan harfu nasbin yashaba fi'ilun mudari mansubun bi idan at-ta'abu fa'ilun marfu'un bitammati zahira alhamdulillah wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi